إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففادت عيناه عباد الله يجمع الله الخلائق يوم القيامة الأولين والآخرين ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وفي زل يوم القيامة وفي يوم وفي ظل يوم القيامة يوم طويل قدره عظيم هوله شديد كربه حذر الله سبحانه وتعالى عباده وأمرهم بالاستعداد له فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد في ذلك اليوم تدن الشمس على رؤوس الخلائق حتى تكون منهم قدر ميل فيكون الناس على قدر أعمالهم من العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجاما فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم وفي ذلك الموقف العظيم يظل الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله فلنتأمل أصحاب أو نتأمل أعمالهم التي أوجبت لهم هذا الجزاء أولا الإمام العادل الذي يحكم بين الناس بالحق ولا يتبع الهوى كما يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن داود عليه الصلاة والسلام في سورة ساد يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وقد أخرج الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الله عز وجل وكلتا يديه يميننا يقول الله سبحانه وتعالى الذين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا فهذا ثواب من عدل في حكمه وأعطى الحق أهله فانظر إلى جزاء من أساء أو أزل أو ظلم وأغلق بابه لذوي الحاجات كما يقول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول ما من رجل ما من رجل يلي يلي أمر عشرة فما فوق إلا أتى الله عز وجل مغلول مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه فكه بره أو أوبقه إثمه أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة وروى الإمام البخاري من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وروى الإمام أحمد أيضا في مسنده من حديث عمرو بن مرة أنه قال يا معاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمام أوال يغلق بابه دون ذوي الحاجات والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الثاني من الذين ذكرهم الله صلى الله عليه وسلم الذين يزلهم الله في زله يوم القيامة شاب نشأ في عبادة الله وقد وقفه الله منذ نشأته للأعمال ووفقه الله منذ نشأته للأعمال الصالحة وحببها إليه ولما كان الشباب داعيا قويا للشهوات كان من أعجب الأمور أن يلتزم بالطاعات وقد علم هذا الشباب أنه مسؤول فيما أبلاه فمما وصاه الله سبحانه وتعالى لأمته قال اغتنم, اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رداك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها yau za mu tsaya akan wani hadisi wanda yake da ɗimbin fa'ida irin gata wanda ubangiji zai yi wa wa'ansu mutane wanda suka siffantu da wa'ansu ibadodi guda bakwai wannan mutane mutane ne guda bakwai daga cikinmu daga cikin wanda suka gabace mu daga cikin waɗanda za su zo a nan gaba ubangiji ya musu lamanin zai sanya su ƙarƙashin inuwa al'arshin shi ranar da babu wata inuwa sai inuwar shi shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kalkashin hadisi na Abu Huraira yake bayyana mana yake cewa manzon Allah ya faɗi mana yake ce mana mutane guda bakwai zai sanya su kalkashin inuwar shi ranar da babu wata inuwa sai inuwar shi shine na harkonsa shine jagora wanda ya yi adalci akan jagorancin da aka bashi na biyu sarmayin da ya tashi a cikin ibada ubangiji na uku shine mutumin da ya kasance zuciyar shi a zataye take da masallaci kullum ina ka fito masallaci ina za ka masallaci daga ya kare uzurin shi lokacin sallayi kokarin shi ya za a yi ya zo ya karbi bakuncin da ubangiji ya shirya ne a cikin masallaci saboda masallaci daki ne na ubangiji na hudunsu su ne mutane guda biyu wanda suka so junansu don Allah ba don wata manuwa ta rayuwa ba sun so junansu don Allah suka rayu a cikin wannan addinin suka yi soyayya a cikin wannan addinin don Allah har suka kai lokacin da Allah ya raba su suna cikin wannan addinin na musulunci suna son junansu don Allah na hudunsu shi ne mutumin da wata mata wadda take da matsayi take da kyau ta kiraye shi don yayi fasikanci da ita dalilin jin tsoron ubangiji ya ce a'a ina jin tsoron ubangiji ba zan keta alhurmar da bata dace ba in keta ta ba na biyar ɗinsu shi ne mutumin da ko na shiddansu shi ne mutumin da ya ba da wata sadaka dalilin ɓoye wannan sadakar dalilin ikhlasin da ya yi a wannan sadakar da ya bada damar shi hagun in shi bata san abin da damar shi ta ɗauka ta bada ba na bakwai ɗinsu shi ne mutumin da yake ɓanta shi kaɗai ba tare da wani yana kallon shi ba ya ambaci ubangiji ya karanta ayoyi na alƙur'ani imani ya ƙara ɗasuwa a cikin zuciyar shi ya yi kuka dalilin wannan imani wanda ya ƙaru a cikin zuciyar shi ba tare da wani ya ga abin da aka aikata ba wa'annan mutane guda bakwai su ne wanda ubangiji zai sanya su ƙarƙashin inuwa da arshin shi ranar da babu wata inuwa sai inuwar shi mun sani lalle da kai wata rana wanda babu kokonto kowanne daga cikin mu sai ya isa shine ranar da ubangiji zai hada tun na farko har zawwa na karshe dan yayi wa kowa hisabi shine ubangiji yake bayyana mana rana ce wadda zamu sakanta ya duk wanda ya aikata aiki na gari da abin da ya dace da abin da ya dace na daga rahaman mu yace kuma wanda ya kuskure ya saba a rayuwar shi ta nan duniya saboda gida ne na jarrabawa bai ci jarrabawa ba yace zamu sakanta ne da abin da ya zo da shi shi na daga azaba wannan kuma kowa ya sani da kwai ranar da tilas sai mun tsaya a gaban ubangiji an yi wannan sakayya to kamun akai wannan sakayyar da kwai wani lokaci wanda ubangiji zai matso da rana daidai gwalgwadon kawunan mutane kamar yadda malaman hadisi suke cewa gulgudan mil guda mil guda in ma ya kasance na tahiya ko kuma ya kasance daidai girman tandin kwalli abinda ake sanyawa a ido abinda ake sanya kwalli da shi haka za a matso rana kusa da mu idan aka matso rana kusa da mu kusa da bayu a lokacin nan ba wanda zai tsira sai wanda yake karkashin inuwa al'arshai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana wannan rana ce ta hurgici rana ce ta ya kasance kamar yadda ubangiji ya labarta mana a cikin suratul hajj rana ce wadda za a yi girgiza ka haɗi wa mutane ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku da kwai wata rana wadda za a yi girgizar ƙasa wadda rana ce ta tashin kiyama ba irin girgizar ƙasa ba wadda muka saba gani ba rana ce wadda za a shiga cikin wurgici wadda take shayarwa za ta yadda abin da take shayarwa haka wadda take da juna biyu za ta aihe abin da yake cikin ta dalilin hurgicin wannan ranar a wannan halin ne ubangiji idan ya zo ya tattar bayan shi a ardul mahshar ƙasa ce wadda la tara fiha iwajan wala amta ba tudu ba gangare ɗagga na hilin Allah kowa ubangijin shi yana kallon shi a lokacin nan ne za a matso da rana daidai gwalgwadon daidai kawunan mutane wani ranar nan zata ko wani zuwan nan zata lullube shi har zuwa kunnuwan shi wani kuma zuwan za ta kawo mai daidai wannan inshi haƙarƙarin shi wani kuma daidai ƙwabirin shi wani daidai gwiwoyin shi haka ubangiji haka zai yi kamar yadda hadisi wana imamul bukhari yadda imamul bukhari da muslim suka hutar da shi hadisin abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mutane za su yi zuha a gobe kiyama tsananin zuha yadda za ta shiga ƙasa zira'i saba'in haka kuma ta hutu ya ce gwalgwadon aikinka gwalgwadon yadda zuwa yadda za ta lullabe ka ya ce wani daidai kwabarin shi wani daidai gwiwar shi wani daidai haƙarƙarin shi wani daidai kunnuwan shi wani daidai wuyan shi wani daidai kunnuwan shi haka gwalgwadon abin da ka kawo wani daga zunubi gwalgwadon iyayen da rana za ta wannan zuwa za ta lullabe ka da haka mu yi ƙoƙari mu shirya wannan rana wadda take jina mu shi sanya ubangiji yake bayyana mana lalle daga cikin waɗannan mutanen ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantar da mu daga cikin waɗannan mutanen wanda za su samu gata a cikin wannan hali na hurgici halin da za a matso rana daidai kusa da kawunan mutane shine na farko jagoran da ya yi adalci akan jagorancin shi ya kasance gidanka ne wanda aka dora ka ne kai jagoranci akan su a'a wani gari ne aka ba kai jagoranci wa'ansu mutane ne aka ba kai jagoranci da zaran kayi adalci a cikin waɗannan mutanen tabbas kana ɗaya daga cikin mutanen da ubangiji zai sanya su karkashin inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa shine jagoran da yayi adalci tsayin kanin haka manzan Allah ubangiji yake bayyana mana a cikin suratu sa lokacin da wa'ansu mutane suka biyo suka duro gidan annabi Dawud suka nema yi musu hukunci annabi Dawud bai yi bincike ba akan mas'alar ba sai ya zartar da hukunci ubangiji sai ya kiraye shi dan ya jame kunni ya mai gashe yake cewa ya kai Dawudu mun sanya kasance halifa mamayin mu a saman doron kasa dan haka kai hukunci a cikin adalci duk wanda zai kawo maka husuma mutum biyu su zo maka to kai kokari ka tabbatar da kayi adalci tsakanin waɗannan mutane guda biyu yace kada ka bi san zuciyarka a cikin al'amarin adalci ko a cikin al'amarin hukunci ko a cikin al'amarin jagoranci yace kaga waɗanda suke bi wa son zuciyarsu lokacin da suke hukunci tsakanin mutum biyu ko tsakanin tawaga guda biyu lalle waɗannan za su samu ko za su haɗu da azaba ta ubangiji a gobe kiyama ta haka wannan kashedi ne aka yi wa annabi dawud to ina ga kai ina ga ni wanda aka ba mu jagoranci haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗi mana a cikin hadisi ingantacce wanda Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi hadisin Abu Huraira yake cewa kaga masu adalci a cikin jagorancin da aka ba su masu adalci akan hukuncin da aka ba su zartar da shi yace suna kan wani mumbari a gobe kiyama a hannun daman ubangiji wannan mumbari mumbari ne na haske idan aka ce mun bari shine duk abin da za a doka za a doka kaka a saman wa'ansu yace to suna da wani mumbari a gobe kiyama a hannun damar ubangiji wannan mumbari na haske a nan ubangiji zai acce su yace dukkan hannayen ubangiji dukkan su dama ce babu hagun abubuwan ubangiji yake cewa wa'annan mutanen su ne waɗanda suka yi adalci lokacin da suka yi lokacin da suke hukunci game da mutanen da aka ba su jagorancin su ko kuma suka yi adalci a cikin iyallan su ko kuma suka yi adalci akan amanar da aka dora su akan ta kaga wannan shi yake gadarwa mutum gata na samun lamani shiga ƙarƙashin inuwa na arshe kuma da samun dace hannun damar ubangiji akan mumbari na haske wannan me ya kawo maka hakan sakamakon adalcin da ka yi a rayuwarka ta nan duniya ƙarƙashin jagorancin da aka baka wai ba wai sai an ɗora ka ba ka kasance kai ne gwamnan gari ko kuma kai ne kaza'in gari a'a ko da wa'ansu mutane a wurin aikin ka aka baka jagorancin su wajibi ne kai adalci tsakankanin su haka iyalanka wajibi ne kai adalci tsakankanin su ɗiyanka wajibi ne kai adalci a tsakankanin su saboda wa'annan abubuwan dukkan su amana ce ubangiji ya ɗora ka ya baka kuma kuma wajibi ne zai tambaye ka akan wannan amana fal nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin wa inda aka aiko sai hatta da manzanni an aiko su isar da wannan sakon za a tambaye su kun isar haka su ma wa inda aka isar musu da sakon za a tambaye su haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake tambaya yake tabbatar mana ba wani mutum wanda za a bashi amana hatta da iyallan shi ba ce ubangiji ya tsayar da shi an tambaye shi akan wannan amana da aka bashi haka a ɗayan bangare waɗanda ku su yi adalcin ba tabbas da kai wata azaba wadda ubangiji ya tanada dan su kamar yadda ubangiji yake bayyana mana kada ku taba tunanin waɗanda aka ba su dama na jagoranci suka yi zalunci akan jagorancin da aka ba su wai ubangiji ya rabu kana ya kyale su ne a'a inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar ubangiji yana jinkirta musu ne zuwa ga wata rana wadda idanuwa za su kaje akan kallon abu guda daya idanuwa za su kaje akan kallon abu guda daya lokacin da ubangiji ya tara kowa da kowa za a yi wa kowa da kowa hisabi kuma kakka taba tunanin wai a wannan ranar za su sha saboda wannan a duniya ubangiji da ya bar su ta lalace ya musu ba wai ya manta da su bane ba wannan shi ke ƙara tabbatar mana lalle idan mutum bai yi adalci ba akan wakilcin da aka bashi akan amanar da aka bashi to tabbas zai tarar da ubangijin shi ubangijin shi yayi mai azaba hadisi ingantacce hadisin abi umama wanda imamu ahmad ya hutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ba wani mutum wanda za a bashi jagorancin wa'ansu mutane mutum goma abinda ya sama ya ce face ya zo wa ubangiji yana kulle da sarka a hannun shi a cikin wuyan shi da sarka a tare da shi ya ce ubangiji ya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce biyayyar shi da adalcin shi za su warware mai wannan sarkar ko kuma zaluncin shi da rishin bayar da abin da ake nema a cikin a cikin a cikin a cikin jagorancin shi yace kuma wannan za su linkumar da shi a cikin wutar jahannama kenan din ma mutun ya zabi wancan ko kuma mutun ya zabi wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaga hukunci kaga jagoranci yace horkon shi yace da kai zargi a cikin shi yace tsakiyar shi kuma nadaba ce yace karshen shi kuma tabewa ce shiga wutar jahannama shi sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin sahabban shi kamar su Abu Zarr al-Ghifari ya musu kashedi akan ko an ba ku kuku amsa shi sai ya ya koma gehe ya koma rabza ya koma rayuwar shi da can kan ma ya shiga cikin al'amarin mutane barantana a kiraye shi a ba shi jagoranci abin da ake so ka gani a lokaci daya mai shari'a ya tabbatar mana lalle wannan al'amarin in ka amsa ka yi adalci ga sakamakon da zaka samu zaka samu sakayya guda biyu shi ne shiga ƙarƙashin inuwa da arshi a gobe iyama haka kuma ka kasance hannun damar ubangiji akan mumbari na haske idan kuma ka saba to ga abin da zai biyo wutar jahannama ita ce makoma sannan na biyu shi ne shagun na shafi ibadatin lahi saurayin da ya tashi a cikin ibada ta ubangiji mun sani yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda suke wajibi a gare mu dalili na samun na samuwar mu a saman doron ƙasar nan shine ibada kamar yadda ubangiji yake bayyana mana ba mu halicci mutum da aljani ba ba ce don su bauta mani ba abinda ubangiji yake bukata a gare su illa wannan ibada kuma ibada ka tsantsanta ubangiji a cikin ta kai dan shi ba dan wani ba yaron sarmayin da ya tashi a cikin ibada ta ubangiji sakamakon rubbama tarbiyyar da ya samu a wurin iyayen shi rubbama tawfiki da ya samu samu abun ubangijin shi wanda ya sanya kurmu shi kokarin shi ya za a yi wani abu a cikin addinin shi ya za a yi ba da gudunmuwa a cikin addinin nashi ya za a yi duk inda ake kira dan Allah ya tahiyya sanya ya za a yi ya tashi ya tahiyya nemi ilimin addini wannan shine ake kira da mutumin ko sarwayin da ya tashi cikin ibada ta ubangiji tunda neman ilimi ma ibada ne wannan shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda ubangiji ya yi musu lamani na shiga gidan aljanna shi ne kuma wannan saurayin shi ne wanda ya fahimci wasiyya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yi wa al'ummar shi yake cewa ka ribanci abubuwa guda biyar kamun wa'ansu biyar in su zo su hana ka ka amfani da wannan abubuwa guda biyar yake cewa na farko kaga kuruciyarka kamun tsufanka wannan kuruce wannan yaron sai ya yi kokari ko wannan sarmayin sai ya yi kokari ya sanya ta cikin ibada ta ubangiji ita kuma da zaran ka sanya ta cikin ibada ta ubangiji lokacin da girman zai kawo maka ko ba kai ibadar ba kana da ladan ibadar da kai lokacin kuruciyarka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar wannan saurayi wanda ya tashi a cikin ibada ta ubangiji yana ɗaya daga cikin waɗanda za a sanya su karkashin inuwa da arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa haka daga cikin abubuwa guda biyar wasiyar da manzo Allah ya yi mana shine abu na biyu yake cewa kaga damar da ubangiji ya baka kai amfani da ita ita kamun rashin damar ta zo kamun wani aiki ya zo ya hana ka kai amfani da wannan dama ko kuma kamun damar ta kubce maka sannan kuma wannan rayuwar da aka ara maka aran rai ka yi kokari ka ribance ta kamun mutuwa saboda kat da kwai mutuwa tana zauwa sannan yake cewa wannan lahiyar da aka baka ka yi kokari ka ribance ta kamun rashin lahiya ta zo ka yi wa ubangiji ka yi wa kanka sannan kuma na karshe shine wannan wadata da ubangiji ya baka ka ribance ta ka yi wa ubangiji abinda zaka iya da wannan dukiya kamun talaucin ka yanzu wannan su ne abubuwa guda biyu in Allah kai mu sati mai zawa sai mu karasa da abubuwa guda hudu da suka yi saura kuma ila salatikum Thank you.